بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله وأن الله قد حاط بكل شيء علما
Thank you. ولا آمين ولا yake cewa lallai ku ji tsoron kuma kumurninka da abin da ya yi ayyuka da yi abin da ya hana a bari kuma ya gaya mana abubuwan da suka faru da waɗanda suka fi ibin kumurninka suka fi suka fi tsoronka abin da ya same su ko za ka kuke mana da gari za ka nana ta mana girmanka da zaman wani abin tsoro ubangiji ya da tsoron sa dan ne ya ji da tsoron ko ga da tsoron ya da tsoron da hajji tsoron Allah ko Allah Allah da ne ka da Allah ne ya ba da Allah tsoroni shi ne Allah na wanda ya kusa mai guda da ko wannan da ne da wannan kuma a tsara da nan gurbin duk da ko a ruwa ko a gida ko da gwargwadon ɗani ɗaya ne, to za a tono masa ƙasar tun daga ƙasa ta bakwai, a ɗora masa ita ya zo da ita ranar tashin kiyama. To a cikin hadisi an samu a saƙo ardina, amma a Ƙur'ani babu sai da wannan wurin da aka ce wa min nardu da hunna. Haka kuma a ƙasa ma ƙasai bakwai, saboda haka maganganun suka yi yawa. waɗansu suka ce tun da aka ce sab'a samawatin ɗibaƙan sammai guda bakwai suna bin juna daga wannan na sama da wannan wannan na sama da wannan har sama ta bakwai haka ƙasar ma inda muke nan ita ce ƙasa ta bakwai ta ƙasa da ƙasa ta shida to maganganu sun yi yawa a cikin wannan har mutane masu falaki sun shigo su ma sun faɗi irin nasu a hadisi dai an ce ƙasashe guda bakwai ne kamar yadda sammai suke guda bakwai to yawanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana ce umirna an nukhatiban nasa nanu ma'ashirul anbiya'i umirna an nukhatiban nasa ala qadri uqulihim mu annaba an umurce mu in za mu yi magana da mutane mu gaya musu magana daidai da hankalinsu yadda hankalinsu zai ɗauka har ma wata rana ya gaya wa sai na rufe يا علي كلم الناس بما يفهمون أتريد أن يكذب الله ورسوله علي إن ذاك يما كان كفتا متى نعبد ذاك فهمتا ko kana so a ƙaryata Allah a ƙaryata annabi ne
To, nan waɗansu suka ce a a ƙalimu ne guda bakwai, waɗansu kuma suka ce a a ƙasa ce ƙasa da wannan ƙasa da wannan har guda bakwai. To, amma wajen mutanen hai'a suka ce wato wannan ƙasar da muke kai, kamar tauraro take, a wannan rana da muke gani ta sama da mu ɗin nan, wato akwai raneku wajen miliyon ɗari uku. irin wannan ranan muna hango su muna kiran su taurari aka ce to Allah ya ce bakwai ku kun ce miliyon ɗari uku har fiye wanne za mu riƙe suka ce ah to yanzu mutum yana dawaki guda bakwai yana dawaki guda ɗari sai ce zan ba ku dawaki guda biyu da kai da wanka sai ya nuna cewa dawakin nasa guda biyu ne kawai saboda haka koyaushe Allah yakan yi magana da mutane ya jawo hankalinsu domin a samu imani ya zauna idan abu ya kawo rikici irin haka ƙarshenta a ce Allahu alamu ubangiji shi ya san haƙiƙanin yadda lamarin yake mu dai mun yi imani duk abin da Allah ya faɗa mun yi imani duk abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wanda muka gane da wanda mu gane ba yatanazzalu rubainahunna lamari da umarnin Allah yana ta sauka tsakanin sammai guda bakwai da ƙasai guda bakwai. Italimu annan lara kulli shayin qadirun ana muku waɗannan bayanai ne italimu don kusan annan lashi Allah qadirun mai iko ne ala kulli shay'in akan komai kudura daidai wato kudura tana da ikon sai komai sai abubuwa guda biyu abin da Allah bai yi nufin yinsa ba, kudura tana da ikon ta yi abin, amma ba za a ba da dama ta yi ba. Allah yana da iko ya halicci wani mutum ya ba shi daraja, ya ba shi darajoji, kamar annabi Muhammadu sallallahu Alaihi sallama ko fiye, amma ba zai yi ba don babu haka cikin ikonsa. babu haka cikin iliminsa ya riga ya yanke hukunci ba wani mutum kaman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah yana da iko ya mai da Abu Jahli musulmi Allah bai yi haka ba to Allah yana da ikon yin komai kudurarsa tana da ikon yin komai amma banda abin da bai yi nufin yi ba wanda babu a cikin iliminsa bai riga ya ajiye wannan ya ajiye shi dama a cikin waɗanda ba za a yi su ba wato ilimi القدرة والإرادة والعلم والحياة to ilimin nan shi yake kusa da zatin Allah to idan ubangiji yana nufin yin wani abu komai an riga an yi an gama yana nan cikin ilimin Allah wanda za a yi da wanda ba za a yi ba duk yana cikin ilimin Allah to wanda za a yi yana da lokacinsa kowanne in lokacinsa ya yi sai a miƙa shi ma'aikatan irada irada ta karɓa ta zana yadda yadda Allah yake nufin a zana abin ta miƙo abin cikin ƙudura ƙudura kuma sai ta zartar yadda aka rubuta mata filan ɗin abin da za a yi ɗin daga ma'aikatar irada ɗin to sai a zartar in lokacin ya yi amma abin da Allah bai yi niyyar yi ba abubuwan da muke ciki na duk Allah ya riga ya yi ya gama jaffar ƙaram komi Allah ya riga ya yi ya gama har alƙalami ya bushe har sahabbai suka ce ya rasulullahi tunda an yi komai an gama alƙalami ya bushe me yasa muke wahala muke aiki ita imalu fa kullu muyassarun lima khuliqana ku yi aiki ai aikin ne yake nuna kowa makomarsa idan mutum dan aljanna ne sai ga yana aikin aljanna in mutum dan wani wani abu ne ba aljanna ba zai ga yana yin aikin wani abun ba aljanna din ba to ubangiji an ahada bi kulli shay'in ilma ikon sa shi yake zartar da komai subhanahu wata'ala kuma komai ilimin sa ya ihada da komai wanda za a yi da wanda ba za a yi ba abin da yasa aka ce komai an yi an gama sai ka ji Qur'ani yana ba da labarin wana dai ashabul jannati ashaban neri an qarwa janna ma wa ta rabbuna haqqan fa hal wajadtum ma wa rabbukum haqqan qalu na'am mutanen aljanna sun kira mutanen wuta suka ce ga mu dai mu alkawari ya tabbata ya cika ga mu cikin aljanna inda muke maganan nan kuma yadda aka yi muku alkawarin wuta kuma haka ne sai ce mm to kaga ba riga an je ba tukunna wana dai ashabul arafi rijalan ya'rifunahum bi simihim mutanen da arafi kun suna kallon yan wuta suna kallon yan aljanna suna magana da su kuma mutanen wuta za su ga mutanen aljanna suna cikin jin daɗi ونادي أصحاب الجنة ونادي أصحاب النير أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله suna kallon ‘yan aljanna suna cikin jin daɗi na abinci da abin sha da abubuwa iri-iri zai ce ku zubo mana ruwa da abinci sai ‘yan aljanna su Allah ya haramta kayan aljanna wa ‘yan wuta kayan kamar an yi an gama kenan a fili ma da ake kawo maganar shi Allah da farko da ƙarshe da gaba da ba duk ɗaya ne a wurinsa su faru wa ta'ala sai lokaci ya yi sai ya sa mana sai mu gani kowane abin lokacinsa ya yi wa in min shay'in illa inda naka za'inuhu wa ma nunazziluhu illa bi qadarin ma'lum kowane abu yana hannunsa sai lokacinsa ya sai a miƙo shi kada hada bi kulli shay'in ilma Allah iliminsa ya kewaye komai da komai
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن سورة مدينة ayoyinta guda goma sha biyu kan wanda muka fito tana farawa da aka ya ayyuhan nabiyu tsakanin Allah da annabi kenan Allah zaka ji ya ce ya Adamu ya Nuhu ya Ibrahimu ya Musa ya Isa ya Harunu ya Yahya ya Zakariya an bayin an zoji annabi Muhammadu ba haka abin yake ba sai ka ji ya ce ya ayyuhan nabiyu ya ayyuhan rasulu ya ayyuhal muddassiru ya ayyuhal muzammilu ya faɗi sunansa da girmamawa da laƙabin annabta ko manzantaka don ya koya mana darajar tashi da girmama shi ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tattaqi ma zata azwajik wallahu ghafurur rahim Allah yana kiran manzon Allah da wannan irin kira ya ayyuhan nabiyyu ya kai manzo manzon Allah annabin Allah lima dan menene tuharrimu zaka haramta ma ahalla Allah laka abinda Allah ya halatta maka tabtabi marzata azwajik saboda neman yardan matanka zaka haramta wa kanka abinda Allah ya halatta maka wallahu ghafurur rahim ba laifi dai kai dama baka yin laifi dama a cikin gafara kake ko baka yin laifi baka yi ba kuma Allah ya gafarta ya yi jin kai dama kai baka yin laifi ya rasulullah abin da ya faru manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama iya sallar la'asar yakan koma gida ya huta ya shiga ɗakin wadda take da da da da da nauba wanda ake koma wajenta ya zauna ya huta har wani lokaci to a irin wannan lokaci da yake shiga yana hutawa sai ummul mumin hafsa sai ta ce ya rasulullah ina so in gaida mutanen gidanmu ya ta ce ki je gaishe su sai ta fita da ta fita sai ya kira ku yanga samariyatul gibbiya sai ya kwanta da ita da ya kwanta da ita Hafsatu sai ta je ta dawo ta daga ɗakinta a rufe ko manzon Allah yana ciki ta zauna ta yi jira da ta yi jira sai manzon Allah ya fito sai ita ma ku yanga ta ta fito to sai Hafsatu ta fashe da kuka ta ce wannan irin cin mutunci ni kadai ake wa a gidan nan duk ni dai an rena ni a gidan nan wace mace ce za ka yi mata irin abin da ka yi mini ashe yanzu ka min izini in je gidan mu gaisuwa din ne don ka samu dama ka ɗauko baiwarka ka kwanta da ita a kan shimfiɗa na a ɗaki na tana kuka tana faɗin haka annabi na ce ki haƙuri ki haƙuri ki haƙuri ai baiwa ta ce ai ɗaki na ne ki haƙuri ki haƙuri da ni wallahi an ci mutunci na tana ki haƙuri aka ce shi kenan na ma haramta ta daga yau kuma kar ki gaya wa kowa shi kenan kwantar da hankalinki wannan kenan na biyu akwai Zainab bintu Jashin matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda aka yi mana kissanta ta fara auren zai duka mu Allah ya auren masa da ita din nan to an ba ta zuma to tukan aje zuman nan sai annabi ya shigo sai ta zuba masa ya sha to sauran matan ba sa jin daɗin haka sai Aisha ta ce sai muka sai muka shirya da ni da Hafsatu muka gaya mata ‘yan uwanmu, idan annabi ya shigo wurinki, ki ce masa kina jin ƙarnin marafir, akwai wani abu wani ƙaro marafir da ake cinsa mai zaƙi ne, amma yana da ɗan ƙarni-ƙarni hakan nan. Ki ce kin ji warin marafir a bakinsa, ni ma in ya shigo zan faɗa, to in mun masa haka, to ba zai sake shan zuman nan ba. na matan nan to shi kenan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga wajen Aisha ta ce Rasulullahi ka ci magafir ne ina jin bakinka da karnin magafir da ko dai zuman nan da nake sha wajen Zainabu ne to to wata kila zuma ce take da wannan irin karnin to ni dai ba zan sake shan zuman nan ba waccan ma in an je wajen ta ita ma sai ta faɗa ina jin bakinka kaman yana karnin magafir shi kuma Allah sallallahu alaihi wasallam bai so baya son ya ji ba abu mai wari baya son a ce yana da wani abu mai karni a jikinsa saboda zamansu da mala'iku to sai duk dai hankalinsa ya tashi ta wajen zuman ce shi wannan zuman dai ba zai na haramta kaina ba zai sake shan wannan zuman ba to don sun yi haka ne su matan don su raba shi da darajar da Zainabu take samu na tana bashi zuma ita kadai kullun in ya je wajen ta din nan shikenan sai abubuwan guda biyu suka haɗu sai aka saukar da wannan sura akan waɗannan lamura nan ubangiji ya girma matan manzon Allah dama suna da daraja surar da muka fito tana maganganun abubuwan da suke faruwa tsakanin maza da mata da rigingimu tsakanin maza da mata to ba shigar da matan manzon Allah da shi a cikin wannan surar ba sai da aka gama ta aka ware musu surarsu daban don darajar matan da darajarsa sallallahu alaihi wasallam to shine sura take cewa ya ayyuhan nabiyyu lima tuharimu ma ahallallahu laka dan me zaka haramta wa kanka abinda Allah ya halatta maka zuma halal ne gare ka ku yangarka halal ne gare ka dan me zaka haramta su gare wa kanka tattari marzata azwajik don kawai kana neman yardan matanka hankalinsu ya kwanta shi manzo Allah kullum mabin umurni ne Allah yana ce masa wa ashiruhunna bil ma'rufi mata ku kyauta zama da su ku kyakkyawan zama ku kyakkyawan zama da matanku saboda haka in yaga hankalinsu ya tashi din nan sai yayi wani abu wanda ba zai saba wa Allah ba wanda hankalinsu zai kwanta wallahu ghafurur rahim an shikenan dai an gama ba laifi
قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم أما أيضا ما أرجع أن سوكر مكو أتكن سورة المائدة idan mutum ya yi rantsuwa misali ka rantse ba za ka sake kwanciya da wannan baiwar taka ba kuma ba haramun ba ce tun da na riga na gaya maka la ta harrimu tayyibati ma halallahu lakum saboda haka ai akwai hukunci na la yuwasikum Allah bil ladhi yamanikum wa la yuwasikum ma aqattum al iman fa kaffaratu it'am asharati masakin min awsal ma tu'imun ahlikum wa awjizatukum aw tajru qaba kuma wanda bai ji fasiyam salasati ayyam ai dun na gaya maka akwai mafita sai ka yi kafara na rantsuwa kawai ka ka mai da kuyangar ka kamar yadda take a da ka sha zuman ka kamar yadda yake a da ai na riga na saukar maka da wannan wallahu maulikum Allah shine majibin cinku ya rasulullah majibin cin lamarin ku ya rasulullah wa huwa al-alimul hakim Allah shine masani al-hakimu guni wanda ya san komai da komai qad hada bi kulli shay'in ilma kuma wanda yake saboda gwanintarsa da hikimarsa kowane abu yana ajiye shi a mazauninsa ne.
وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه أرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير وإذ سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به قال من أنباك هذا قال نباني الأليم الخبير tuna lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama asarra ila ba'd azwaji hadisan falamma nabba hadihi qala man baka haza lokacin da hankalin Hafsatu ya tashi ana neman kwantar da hankalinta din nan manzon Allah ya ja ta yana ba ta haƙuri ce kin ji dai na riga na ce na haramta wannan kuyangar amma kar ki gaya kowa kuma albishirinki wannan al'umma tawa bayana abubakar zai rike ta bayan abubakar kuma babanki ne zai rike ta amma duk wannan kar ki faɗa kowa to shikenan sai Hafsat sai ta buga bango dama tsakanin ɗakinta da ɗakin da ɗakin da ɗakin Aisha bango ne sai ta buga mata bango ta buga mata bango ɗakinta yana arewa da ɗakin Aisha ɗakin Aisha yana ina kudu da ɗakinta sai ita ɗakinta na kudu da ɗakin Aisha sai ta buga albishirinki albishirinki albishirinki albishirinki yau dai Allah ya hutar da mu wannan baiwa mai gida ya ce ya haramta ta shikenan sai ta gaya sai ta gaya basa ta gaya mata dukkan waɗannan maganganu to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka gaya masa labarin da aka gaya masa labarin daga fadan Allah sai ce a'a Hafsatu ya aka yi abin da nake miki karki faɗa wa kowa kika faɗa wani ya ce maka na faɗa wa wani wani ya ce maka na faɗa wa wani a'a Allah ne ya faɗa mini manan baka haza arnabani al-alim al-khabir yanzu da abin da ya saura sai ku tuba wa Allah ku biyun nan Hafsatu da Aisha sai ku tuba wa Allah wannan haɗin kai da kuka yi dama suna da jituwa tsakaninsu da Hafsatu da Aisha matan gidan ba sa jin daɗin su suna haɗin kai akan su sauran matan musamman ma ita Safiya wannan duk abin da aka yi gidan ce bai hudiyan nan ce bai hudiyan nan ce Safiya kenan in ranta ya ɓaci annabi ce ke ba za ki gaya musu ba ce eh ke ba yahudiya ce amma fa ta ƙarshen ubanki haruna mijinki annabi muhammad babbanki annabi musa ubanki harun babbanki annabi musa mijinki annabi muhammadu ya musu wannan ke ba yahudiya ce amma ta ƙarshen to irin wannan irin wannan akwai haɗin baki tsakanin su to shine Allah yake cewa ku zo ku tuba wa Allah in ta tuba ila Allah faqad salat qulubukuma ku tuba wa Allah hakika zuciyoyinku sun dan karkata faqad sanat qulubukum wa inta zahara alayhi fa inna allaha wa jibril wa salihun wal malaikatu ba'da zalika zahir
إن تتوبا إلى الله فقد سوت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير إن تتوبا إلى الله فقد سلت قلوبكما sai dai ku tuba wa Allah domin zuciyoyinku sun karkata faqad sanat qulubukuma wa in tazahara alayhi in ko kuka ci gaba kuka ci gaba da hada kai kuna masa zanga-zanga a cikin gida fa inna Allahu mulihu to ku ku bi ne kadai ko to Allah yana da Allah shi mataimakinsa ne zai taimake shi ku in kun taimaki juna za ku masa zanga-zanga to Allah zai taimake shi fa inna Allahu mulihu wa jibrilu jibrilu ma zai taimake shi wa salihul mu'minina abubakar da umaru da aliyu su ma za su taimake shi wal mala'ikatu ku mala'ikun Allah bayan waɗannan duka mala'ikun Allah su ma za su zo su kawo taimako akan mata guda biyu kai mata suna da wani abu mai girma a wurin Allah saboda haka annabi ke ce musu an tunna sawahibu yusuf ku dai ku ne mutanen da annabi yusuf mutanen annabi yusuf innan da Allah yake ce muku inna kaida kunna azim shedan kaidin sa Allah ya rena kaidin shedan yace inna kaida shaytani kana da'ifa kaidin shedan mai rauni ne wajen mata kuma sai aka ce inna kaida kunna azim kaidin ku yana da girma duk yawancin abubuwa na fitina na duniya na farko da na ƙarshe kullum sai an haɗa da mata ake yin su wato waɗannan manyan mata ne masu daraja an buga misali ne da kansu an buga misali ne don saboda wani abu in ya faru ga musulmi ta wajen iyalinsa sai ya tuna shugaban halitta ma an yi masa haka sai hankalinka ya kwanta ka nemi kwantar da hankalin su matan والملائكة بعد ذلك زهير أفي ربه عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا
إن تتوبا إلى الله فقد سغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله موليه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك زهير da abin ya faru manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ransa ya ɓaci da rigingimun da suka faru a gidan ransa ya ɓaci sai ya saki ma ita wanda ta bayyana magana ta bayyana ta bayyana asirin yace ya sake ta to kuma sai Allah da ikonsa sai sai na Umaru ya shigo masallaci ya tada mutane suna hakan nan suna haka suna haka suna haka ce lafiya yau na ganku duk da wani irin harki ina lafiya annabi ya saki matansa yau ina lafiya annabi ya saki matansa yau sai na wani ce sai na ruga na tafi da na je sai na same su sai na fara magana da Aisha nace yanzu Aisha haka lamarin ku ya zama kuna cutan manzon Allah har ransa ya ɓaci ta ce ka gani ka gani kai magana da yarka ba ruwanka kai magana da yarka yace sai nazarce ne magana da Hafsat yanzu Hafsat har kika zama ke kike cutan manzon Allah kina bata masa rai to yayi ta faɗa yayi ta faɗa yayi ta faɗa ina manzon Allah yake aka ce gashi yana can karamin ɗakin nan wanda yake kama da sito sai sai na umar ya je ya nemi izini ya shiga bai samu da wuri ba shi bawan da yake gadin kofar in ya dubi manzo Allah sai ya ga babu alamar an yi izini a shigo haka dai daga ba sai ya shigo da ya shigo sai aka yi manzo Allah da ya kwanta ne ya yi bacci akan wata tabarma tabarmar har zaninta zaninta ya ya fito a jikin haƙarƙarinsa sallallahu alaihi wasallama sai sallallahu alaihi ya rasulullahi kai Allah yake so Allah ya fifita ta ya baka daraja duniya da lahira yanzu kai yake kwanta irin wannan yatta barma a irin wannan dan karamin daki su kisra su kaisar suna cikin daular duniya da jin daɗi sai ce umaru lahumud dunya wa lana akhirah su ne aka ba su duniya mu lahira aka ba mu yana yin magana dai har ya samu yana yin magana har yadda zai saisaita fushin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasu tambaya nake yanzu gari duk hankali ya tashi an ce ka saki matanka ka sake su din yace a'a to haka dai abun aka zauna wata guda bai shiga ɗakin kowace ba sai da aka yi kwana 29 sannan aka warware ya koma da lamarinsa kamar yadda lamarin yake sallallahu alaihi wasallam to irin waɗannan rigingimu idan sun faru gidan musulmi sai ya tuna sun faru gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal mala'ikatu ba'da zalika zahir asai rabbu in dallaka kunna an yubaddilu azwajan khairan minkun مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سيبات وأبكارا
in kuka kuskura annabi ya sake ku in ji sai na umaru wato wannan magana sai na umaru ne in kuka kuskura annabi ya fishi da ku ya sake ku wallahi zai auren masa da yan ya zai auren masa da mata zawarawa kyawawa fiye da ku da yan mata kyawawa fiye da ku dama maganar na mutum biyu da bazawara hafsatu da budurwa aishatu Allah zai in kuka kuskura ya sake ku to Allah zai auren masa fiye da ku zawarawa kyawawa ‘yan mata kyawawa muslimatin masu sallamawa Allah muminatin masu imani da Allah karitatin masu yawan ibada masu biyayya ta'ibatin masu yawan tuba wato siwa mumine kullun yawan tuba din nan wal mustaqbil bil khair inna allaha yuhibbu tawwabin at-ta'ibuna al-'abiduna at-ta'ihuna kullum Allah yana yabon masu tuba saboda yana kiran mu zo mu tuba annabi ma wanda baya laifi bai taba yi ba baya iyawa amma Allah ya umurce shi tun daga farkon lamarinsa har ƙarshen lamarinsa yana ce wastaghfirillah inna Allah kana ghafurur rahima ƙarshen lamarin saura kwana kaɗan ya bar duniya ya ce wastaghfirhu innahu kana tawwaba to yana cewa ya ayyuhan nasu istaghfirullah thumma tubu ilayhi wa inni la atubu bil yawmi mi'ata marra al'anarul muzani ya rawaci hadisin da ya zo cikin muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ku mutane ku ta istighfari ku ta tuba wa Allah ni din nan ma la yughanu ala qalbi fa astaghfirullah mai tamar naka ji dan duhu duhu a zuciyata naka ji istighfari dari wani lokaci fil yawm mar mi'ata marratin wani wuri ya faɗi sab'ina marratan saboda haka istighfari da tuba alama ce ta imani saboda haka yake ce masa zai kawo mata masu tuba ya bashi ta'ibatin abidatin masu yawan ibada sa'ihatin sayyibatin masu yawan azumin nafila sayyibatin wa afkara wancan sifofi duk ba wau tsakanin su amma wa afkaran don saboda zai yiwu ta zama muslimatin din muminatin din qanitatin ta'ibatin abidatin mace ɗaya ta ɗauki wannan sifofi guda amma mace ɗaya ba ta ɗaukan sayyibatin wa afkara ko dai ta zama bazawara ko ta zama budurwa saboda haka aka sa wau tsakani sayyibatin mata sakanhan wato zawarawa wa afkaran da kuma yan mata Allah zai bashi fiye da ku ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين آمنوا يا قوم من جباكي farko a fara da gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maza da mata sannan a shiga cikin sahabbai sannan a shiga duniya har ƙarshen ta in Allah ya yi wannan kira da mu gaba ɗaya yake kira in ya ce ya yiwa nasu da dukkan mutanen duniya yake magana in ya ce ya yiwa lazina amanu da mu yake magana in ya ce ya alal kitabi na magana da yahudu da nasara ya yiwa lazina amanu ya ku bayin Allah mu wanda kuka yi imani ku anfusakum wa ahlikum naran ku kiyaye kanku, ku kiyaye iyalanku wutar jahannama, kiyaye wa kai ka kiyaye kanka gaban shiga wutar jahannama shi ne kai kyakkyawan imani da Allah ka aikata aiki mai kyau, ka bi umarnin Allah inda Allah yake a yi a yi, inda yake a bari a bari, to in ka yaka ka kiyaye kanka. To in ka kiyaye kanka ɗin nan, su matanka su ma ka hore su, su bi umarnin Allah, su nisanci abin da Allah ya hana. ‘Ya'yanka ka karantar da su, su san addini tun suna ƙanana kamun su tashi, maza da mata, ka koya musu addini ka karantar da su shi ne ka kiyaye su wutar jahannama kenan, kar ka basu su girma har su yi aure ba san komai na addini ba sai bayan ta ciki ta aika ga tana jan ɗanta wai za ta je makaranta to me me yasa haka tun kina yarinya me yasa baki karatu ba sai da kika yi aure har kina fi yaya biyu amma wai kina zuwa makaranta za ki makarantan eh, da ba- baki makaranta ba kenan in ka ga mace tana zuwa makarantan makarantan bayan ta girma ta zama babba da ƴaƴanta ko da ɗanta tana zuwa makarantan koyon addini ta fallasa babanta da mijinta wato mi- ashe babanta ba mutumin kirki bane tunda ya barta har ta isa aure ba ta san addini ba da ya dauka su sai ya zama namiji mutum shi ma ba mutumin kirki bane bai san addini ba sai a ba- a a mika ta wajen wani kato wai shi zai karantar da ita addini uban bai karantar da ita ba mijin bai sani ba bai karantar da ita ba sai a mika wajen wani kato wanda haramun ne ya ganta balle ya magana da ita addinin musulunci wannan duk ba musulunci bane ba an tona asirin mutum biyu kenan uba ba mutumin kirki bane bai karantar da ita tun tana budurwa tun tana yarinya har ta zama budurwa ta isa aure ba ya dauka kuma ya ba irinsa wanda ba mutumin kirki ba bai san addini ba balle ya karantar da matar ta ba sai an mika wani kato muharraminta kato wanda haramun ne ya ganta haramun ne ya magana da ita وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبؤولتهن أو آبائهن أو آباء بؤولتهن أو أبنائهن أو أبناء بؤولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء wa'annan ne kadai suke dama su fuskanci mace su yi magana da ita yadda suka dama amma wanda ba wannan ba haramun ne ya fuskance ta yi magana da ita a ɗauki matar a kai ta wajen wanda yake haramun ne ya magana ta shi ne malamin da zai kantar da ita addini wannan ba tsarin musulunci ba ne ko miji ya ce ya yarda to Allah bai yarda ba Ah, ku an fi ku kiyaye kanku a halikum naran annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ɗanka ko ƴarka in sun isa shekara bakwai lallai ka sa su yi sallah dole in sun ki du- in sun ki in sun kai shekara goma ka buge su ma akan sallah sai dai duka wanda ba zai fidda jini ba lalle kowane mutum ya tsaya koya matansa da ƴaƴansa addini sune kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi kowannen ku annabi ya ce mu masu kiwo ne Allah zai tambaye mu abin da muke kiyayewa Ah, namiji dole ya kiyaye ƴaƴansa ya kiyaye matansa ya koya musu addini kar ya basu ba san addini ba ba sa bautawa Allah wa harikum naran ita wutan nan fa ba ir- ba wata irin wuta da ba irin wutar da kuka sani bane fa a ba irin ta bace wa quduha an-nas wal hijara ita wancan wuta ta lahira abun hurawanta ba itace ko kananzir bane a'a mutane ne take ci da kuma duwatsu ake jefa mata tana ci in ta yi fishi sai an jefa mata duwatsu kuma a ɗebi kafirai a zuba mata a'udhu billahi idan musulmi yana raka kafirai cikin halayensu shi ma zai raka su amma zai dawo. Musulmi, ka san shan giya ba aikin musulmi ba ne, amma yana da abokai kafirai sai ya raka su je su sha tare. Ka san zina ba aikin musulmi ba ne, yana da abokai kafirai sai ya raka su ya yi zina. Duk abubuwa na saƙon Allah dai ba kayan musulmi ba ne, to idan mutum ya yi su, to ya raka kafirai kenan amma rakiyaye ba abokin tafiya ba ne. to iya je lahiran ma in ba tuba ya ba sai ya raka su amma ba abokin tafiya bane wurin dawoma saboda haka a kiyaye rakiyar nan ba ta da kyau kar a raka tun daga duniya balle a raka a lahira mu tuba mu gyara zuciyoyin mu idan mutum zuciyarsa ta gyaru ta yi kyau wane shi da shan giya wane shi da neman mata wane shi da liwadi wane shi da da da, da ma- manyan kaba'ira wane mutum saboda haka gyara zuciya da yawan fa'in la ilaha illallah la ilaha illallah da ita ake gyara zuciya fa zakara rabbi fa salli hukudun nasu wal hijara da kafirai da azzalimai ake hurata da duwatsu ba da kananzir ko itace ba hukudun nasu wal hijara alaiha mala'ikatun zilazun shidadun kuma tana da mala'ikun da aka bata su ne masu aikinta su ne masu kiwonta sunan su zabaniyawa dama Allah ya halicce su ne da fishi ba sa jin tausayin dan adam ba mala'ikun rahama bane ba sa jin tausayin dan adam kullum kamar yadda mutum iya ji yunwa yake kwaɗayin cin abinci ko iya ji kwaɗayin nama yake ji haka suke ji wajen azabtar da kafiri gilazun masu mummunan maganganu ne shidadun masu ƙarfi ne tun ran da mutum zai mutu za su zo su yi koma masa wannan miyagun maganganu walau tare iz zalimuna fi ghabaratil mauti wal malaikatu basiru yadu akhrijuu anfusakum al yawma tuzuna azabal huni bima kuntum taquluna Allah ghayra al-haqqi kuntum wa hadi tasbirun haka dai Allah ya kiyaye mu jama'a tunda Allah ya ce mu kiyaye kan mu wuta wallahi mu kiyaye kan mu wuta mu kiyaye kan mu wuta mu gyara zuciyarmu mu fuskanci Allah mu daina yin abubuwan da Allah ya hana mu sa matanmu da ‘ya'yanmu su gyaru su ma su yi abin da Allah ya umarni su bar abin da Allah ya hana. Mu kiyaye kanmu wuta wanda mala'iku ne a kanta hilazun shidadun la ya suna Allah ma'amarahum daga Allah yake su yi shi kenan sun yi an gama. Ba sa sabon Allah suna aikata abin da Allah ya ba su umarni. Wa yaf'aluna ma yumarun suna aikata abubuwan da Allah ya umarce su.
يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون duk Qur'ani ba inda aka ce ya ayyuhal ladina kafaru sai a wannan ya ayyuhal ladina amanu dai an faɗa wajen sau 89 ya ayyu allazina amanu dun dadin magana dadin amanu din a kira mu a ba mu umarni wajen sau 89 amma ya ayyu allazina kabaru sai sau ɗaya kai a wannan wuri idan mala'ikun nan gilazun shidadun suna dukan su suna danne su a cikin wuta in sun kawo wani hamzari ba a karɓar hamzari su la yuzan fa ya tazuru ba za ka karɓi hamzarin su ba gilazun shidadun la ya sunan lama amarahum ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين كفروا يا قوة أن كافري لا تعتذروا كرب كاوني هنزري اليوم يوم وأن أبداك مكو إنما تجزون إيا كن أنا ساكا مكو لي ما كنتم تعملون موكم أيكن دوك أيكتا
يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك إنك على كل شيء قدير
يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوها عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نور يسعي بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير الله يا كرام هريان يا أيها الذين آمنوا يا قوم من توبوا إلى الله كتوبوا الله to Allah ce ku tuba wa Allah ba kuma ya ce ku yi da yawa wal kullu kaseeran la'allakum tuflihuna na taba jin wani ya tafsiri yace abinda aka ce in kai lahi guda ka ce astaghfirullah amma ka dauki da kwa kwa kwa ka ba lisai kana ba Allah barai kana ba Allah barai wai in baka yi laifi baka istiwa wai ka ba Allah hanci kenan sai mu tambaya annabi min laifi ya taba wa Allah amma ya ce yana yi dari dari ya kai laifi guda ka ci astaghfirullah amma ba kai wanda ka dauki tarba kwa kwa zaka ba Allah barai to wannan ba addinin annabi bane addinin annabi istighfari tuba salati la ilaha illa Allah rashin kafirta musulmi rashin zagin waliyai rashin zagin zikirin Allah shine addinin annabi amma kafirta musulmi kafirta musulmi zagin waliyai zagin zikirin Allah zagin iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da faɗin miyagun magana da babu a cikin musulunci kamar cewa siyasa ta fi sallah mata ka tafi ta hizina ta yi karatu ya fi irin waɗannan duka ba musulunci bane ba addini musulunci bane saboda haka a kiyaye waɗannan abubuwa tubu ila Allah inji Allah ya ku mu'mine tubu ila Allah ku tuba wa Allah in ji Allah taubatan nasuha irin wata tuban da za ta yi wa kanka nasiha ashe rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum in kuna tuba wa Allah to Allah zai gafarta muku miyagun ayyukanku wa yudkhilukum jannatin zai shigar da ku aljanna tajri min tahtiha al-anharu aljanna da kuka sani wanda ake gaya muku kullum akwai magudana guda hudu suna gudana a ƙarƙashin ta anharun min ma'in ghairi atin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amuhu wa anharun min khamrin lazzatin lisharibin wa anharun min asalin musaffa magudanin ruwa magudanin nono mai kyau magudanin zuma giya mai kyau mai daɗi da magudanin zuma duk a cikin gidan ko ba sa ɓata shimfiɗa tajrimin tagan haru yaushe za a yi wannan ran da za a ta dukan kafurai a wuta in sun kawo hamzari ma ba za a karɓa ba yaushe za a shigar da waɗannan muminai cikin aljanna masu tuban nan yau ma la yufzillahu nabiyya ranar lahira ranar da Allah ba zai kunyata annabi ba Allah ba zai kunyata annabi wallazina amanu ma'ahu da shi da waɗanda suka yi imani tare da shi Allah ba zai kunyata su ba ranar lahira to wannan yana kama da limanil mulkul yau lillahi alwahid alqahhar wake da mulki yau to ai lillahi al'amru min qabla min ba'd kullum ma Allah shi kada yake da mulki wa lamru yawma idin lillah kullum ma Allah shi ke da kowane lamari saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam kullum ma Allah bai kunyata shi balle ranar lahira saboda haka a dan farewa annabi sallallahu alaihi wasallam a samu tsira shi ita ko fadan annabi ba ta son kazanta yanzu idan mutum ya samu wani hotel a garin nan mafi tsada, yana riƙe da dankin kuɗi dubbai hannunsa, amma yana ɗauke da irin garwan kashin nan da da da fursun suke ɗauka, kuma ya rataye wani abu mai wari tsutsa tana zuba, akwai wani gyambo a jikinsa, ba kyan gani ba daɗin gani, sai wari ya zo ƙofar hotel yake nawa ke biyan ɗaki, yana danƙe da kuɗi ba, za su ba shi ɗakin, za su ba shi, ba su ba shi ko? ba kuɗi yake nawa ga kuɗi? Ina da ƙazanta? Hotel ma take ƙin mai ƙazanta balle fadan annabi. Hotel ma suke koran ƙazami balle fadan annabi. A duk wanda za a karɓe shi a wannan fada ba za a karɓe ba sai an wanke shi. Sai an wanke shi an masa wanka da me da istighfari. Shi ne ma'ul gaibi. Dole in za ka shiga fadan annabi sai an maka wanka da istighfari. kana warin cin naman mutane, kana warin kwatami, kana warin fitsari, kana warin kashi. To kadabla man man zakkawa saba man dassaha, man dassaha ina wanda ya turbuɗe zuciyarsa cikin ƙasa, cikin fitsari, cikin kashi, cikin jini, cikin kwatami. Turbuɗe zuciya cikin cikin ƙasa mutumin da bai damu da komai ba sai a yi magana kawai a yi dariya ba ruwansa. wannan ya turba da zuciyarsa a banza ba don ba don haka aka yi ka ba don ka bauta Allah kai musu gire masallani wanda ya turba da zuciyarsa cikin fitsari mutumin da yake yawan neman mata ko liwadi aikin banza ko ya shiru ma tunanin sa yake to ya turba da zuciyarsa a cikin fitsari mai turba da zuciyarsa a kashi wanda ba ruwansa da halar da haram duk abin da lauje ya kama ciyawa ne ya danko wannan ya danko wannan wannan ya turba da zuciyarsa a cikin kashi bai damu da haramun ba wa yake turba da zuciyarsa a cikin jini mai zagin mutane lahama akhi mayitan mai zagin mutane mai raɗan mutane mai cin mutuncin mutane shi ko ya turbu da zuciyarsa a cikin a cikin jini ya ke turbu da zuciyarsa a cikin kwatami mutumin da zai sa duniya gaba ɗaya a gaba ce wallahi abin da na sa a gaba din nan duk abin da aka ce in yi zan samu wannan abu ko mai wannan abu zan yi shi daga da ranka ya dade ba ka jin tsoron Allah to ba a tuba ne to wannan kwatami kenan gaba ɗaya ba abin da babu ciki kashin yana nan fitsarin na nan jinin na nan ƙasar tana nan komai na ciki don haka zuciya tana tare da wannan irin kazanta yaushe za a barka shiga fadan annabi sai dai a barka kai ta zagin su kai ta zagin su kai ta zagin mutanen su Allah ya kiyaye mu to Allah ya tsarkake zuciya a tsarkake magana a tsarkake aiki don a samu ita fadan annabi sallallahu alaihi wa sallam yawma la yuzillahu an-nabiyya ranan lahira Allah ba zai kunyata annabi ba wallazina amanu ma'ahu da mutanen da suka yi imani tare da shi nurum yasqa bayna aydihim bi imani haske ne gaban su ta, ta ko ina haske ne gaban su haske bayan su haske dama haske dama haske hagun haske yas'alun bayna hadi bayani yaqulu rabbana suna suna ce rabbana atmim lana nurana wa ghafir lana idan sun taso da hasken nan sai munafikai su biyo su in sun bi in sun musu nisa sai duhu ya dawo ce naktabi min nurikum idan ji wara'akum faltamisu nura wa duru bainahum bisur to ita tafiya a cikin haske har su je inda ake neman su yasai nurun baina hadi bainahum yaqulu suna cewa rabbana atmim lana nurana Allah ka cika mana wannan annuri kaman dai in lantarki yana yana kunne a ɗakinka ka ce Allah kada ka za a ɗauke wannan wuta kada ka za a ɗauke wannan wuta duhu ya dawo suna ce rabbana atmim lana nurana Allah ka cika mana wannan nuri ya kai mu har inda muke so wa ghafir lana kai mana gafara rabbana atina nurana fil innaka ala kulli shay'in qadir kai mai iko ne akan komai ya Allah
يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ubangiji ya ba annabi umarni ya yi jihadi ya yaƙi kafirai da munafukai to ya yi yaƙi ya yi jihadi shi da kansa sallallahu alaihi wa sallam sau ishirin da takwas ko ishirin da tara in an ce biya yaƙi ne da kansa ya je aka je da shi ya sa an je kuma sau arba'in da shida jihadi a cikin shekara goma ɗin nan ba huta ba na zaman madina sallallahu alaihi wa sallama saboda haka Allah ne ya bashi umarni a yayi jihadi hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-din kulluhu lillah saboda kar a bar tsafi ya ci gaba musamman a jaziratul arab to sai sahabbai suka tambaye shi ya rasulullahi Allah ya baka umarni ka yi jihadi ka yaƙi kafirai da munafukai muna ganin kana yaƙan kafirai ba ma ganin kana yaƙan munafukai sai ya ce a'a kuna so ne duniya ta ce Muhammadu ya gama da makiyansa yanzu kuma ya kuma na kashe masoyansa saboda haka nake yaƙansu da hujja da tonon silili da shi nake yaƙansu. Fa'arid anhu wa izhum fa'arid anhu wa izhum wa qul law fi anfusihim qawlan baligha sai Allah ce ka kauda kai ga barin su ga barin kashe su amma kai su musu azi ka rika musu ka gaya musu magana mai mai balaga jahil kuffar munafiqina wa ghalus alaihim kai rika tsananta musu magana wa ma rayu jahannam makomarsu wuta ne wa bizal masiru duk wanda aka ce makomarsa wuta ne kai amma ko makoma yayi muni Allah ya kiyaye
ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما ولم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما ولم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين يا كي أم المؤمنين حفصة يا كي أم المؤمنين عائشة ki tsaya ku tsaya ku fuskanci Allah ku bauta wa Allah lastunna ka ahadi min nisa'i taqaytunna duk duniya ba mata irin ku mutum kun rike tsoron Allah nan da na ba ku umurni zan buga muku misali in ji Allah daraballahu masalan lil ladina kafaru ratan wa imratan akwai matan manyan mutane bayina annabi nuhu yana da mace amma kafira ce tana haɗa kai da kafirai suna cin mutuncin mijinta annabi nuhu annabi Ludu yana da mace amma kafira ce tana haɗa kai da miyagu suna cutan annabi Ludu. To zamowan waɗannan mata, matan manyan bayina ne annabawa mursalai, bai amfane su ba in sun je lahira sai mazan su shiga aljanna su ko su tafi wuta. To kar ku yarda ku sa'a manzo na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabban Allah masalan lil ladina kafaru imrata nuhin wa imrata lut matar annabi nuhu da matar annabi ludu an dai kissanta mana kissansu a cikin Qur'ani. kana ta ta abdain min ibadina salihaini sun zamo karkashin manyan mazajen bayin manyan mazaje bayin bayin mu inji Allah bayin mu na gargari manyan mutane annabi Nuhu da annabi Lutu matansu ne suna karkashin su in ibadana salihaini salihan bayina fa khanatahu ma sai suka ha'ince su ba sa zaman gaskiya da su fa khanatahu ma menene karshen lamarin su wakila in sun je lahira sai aka ce udkulan nara ku shiga wuta kawai ma'addakhilina tare da masu shiga wuta annaba su tafi aljanna matan su guda biyun nan su ko su tafi wuta nan kenan a urkulul jannata antum wa zadukum tubaruna wato amun urida bil khusus kenan ga waɗansu nan ba su yi da matan su ba eh wa rabbana masalan وضرب الله مثلا للذين
وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قال رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون عملي ونجني من القوم الظالمين وأن يا ساكي بقى ولي مثالي نما تنكركي كركشن ميا متاني matan banza ƙarƙashin mutanen kirki an faɗe su matar annabi Nuhu da matar annabi Nuhu ga kuma wace matar matar kirki ƙarƙashin kafiri matar Fir'auna Imratu Fir'auna ita musulma ce ta yi imani da annabi Musa alaihi salam ba ta tare da ra'ayin Fir'auna in tsarar rabbin li inda ga baitar fil jannati da Fir'auna ya gane sai ya ɗaure ta a rana turaku guda hudu, hannaye da ƙafafuwa a rigingine ana zuba mata azaba, tana cewa rabbi mili inda ka baitan fil janna, Allah na roƙe ka, ka gina mini gida a cikin aljanna, wa najjini min fir'auna amali, Allah ka kiyaye ni sharrin fir'auna da sharrin mugun aikinsa, wa najjini Allah ka kiyaye ni min qaumiz zalimina daga waɗannan mutane azzalumai fir'auna da mutanensa, wa maryam ta imran allati Wato alhamdulillah, mai karan ɗariƙa zo, Allah yana son a yi ɗariƙa ce inda za a yi bukawa mini. Amma ban ce dole wace, kuma shi aka kaza ila rabbi sabila, wanda ya ga dama ɗauki wannan hanya zuwa ga Allah Ubangiji sa, in an shiga ba a fita ɗariƙa tijaniya, ba haɗa ta da wata ɗariƙa, ba ɗariƙu wani ɗari uku da goma sha uku ne amma ba a tijaniya da kowace su. Kuma ba a zuwa ziyarar waliyai ziyara bara ce ko gidan babban mutum kasa ko ba zai yadda kai bara ba. kulawa da sallah da yin zikirin jama'a in an samu girma iyaye da musu biyayya jam'in wazifa jam'in zikirin jama'a in ka samu dan uwa kuma ba a shan taba ko za a ƙara tsoron Allah za ka iya to na ba ka da cikin tijani ka nemi wanda suka iya to baka Allah kiya su koya maka yadda ake Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mana kasar mu Allah ya ji kanmu Allah ya ji kan iyaye mu da iyaye da malamu da malamu malamu Allah saka shi wani mu da alheri Allah ya kiyaye mana kasar mu Allah ya sa mu zauna lafiya Allah ya kiyaye masu neman karya mu Allah ya danne masu neman danne mu Allah ya kauda sharrin Najeriya ya kawo alheri a Najeriya albarka ne sallallahu alaihi wasallam musulmi maza da mata rayu da matattu albarka ne Allah ya bukatun mu da bukatun wurin da muke musu addu'a albarka ne sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما امر والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومن العظيم